الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ma'aikata gidan wannan tv mai albarka da kuma rediyo na banfere da waɗanda ke kewaye da mu da duk inda dai wannan sauti ke kai muna isar da tsayishar sallama zuwa gare ku da fata ana cin ƙoshin lafiya yau muna sha uku ne ga watan rabi'in al'awwal hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da talatin daidai ne ga watan oktoba miladiya dubu biyu da biyu kamar yadda masu san duka ranar juma'a da karfe tara zuwa goma mana halarta wannan wurin domin gabatar da muhadara kamar da masu sani satin da ya gabata mala ya mana bayani akan al-istibdat faifai na biyu kenan a wancan sati faifai na ɗaya satin da wuce faifai na biyu yau kuma malam zai mana bayani akan addifa'u anillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam muna fata Allah shi malam jagoranci Allah ƙara fahimta da ikhlasi da kuma muwafaqa na'am al-istibdad aya ad-difa'
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ينقوى مسلمي muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan wuri a wannan gidan TV da rediyo na Bonfere da ke garin Niyami wato headquarter kenan a ƙasar Nijar. To a satin da ya gabata kamar yadda Malam Salih ya bayani mun tattauna akan maudu'i na al-istibdad wanda yake nuna kama karya sannan kuma wannan satin za mu yi bayani akan wato addifa abinda ake nufi da defense defense shine kariya maudu'in mu yau duk da yake maudu'ai ne da dama ke cikinsa amma za mu dan ya da ya haske a kansu ta hanyar da in wani lokaci mun samu dama ko waɗansu ɗalibai za su iya ɗauka waɗansu gaɓoɓi ko wasu ‘yan uwa su ɗauki gaɓoɓi don yin bayani kansu. muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to kalima ta addifa tana nufin kariya an gane ko wannan kalima ta samo asali daga dafa'a yadfa'u difa'an wa daf'an ko daf'an wa difa'an ya an ce dafa'a ala wazni fa'ala ya kare yadfa'u kaga yaf'alu ne ba a ce yaf'ilu ba ko yaf'ulu yana ba da kariya masdarkin ko kuma aikin na kariya daf'an ana cewa kariya ita karan kanta wa difa'an kuma wato da kariya wannan kalima wato in muka duba tana nufin lokacin da aka kawo wani hari ko aka kai wani abu a mayar da martani dafa a shai'a bi ma'ana raddahu an gane ko in dafa a kuma ya tunkuɗa da kanshi shine yake kira alin difa musamman wajen yaƙi suna cewa in dafa fi sah fi sahatil harb ya kutsa a cikin fagen yaki kalima ta addifa wani lokaci eh, ana ƙara mata alif a ce dafa'a to dafa'a an shay'i ya bada abu ya bada kariya ga abu ana cewa nadala da dadun kenan nadala ya bada kariya nafaha an shay'i ya bada kariya to duka irin waɗannan kalmomin akwai al-alfaz wato littattafan da suke kula da kalmomi daban-daban masu ma da ma'ana iri ɗaya ko kusan iri ɗaya idan ka duba cikin al-alfaz al-kitabiyya na Abdulrahman al-Hamazani sai kaga ya kawo Laraba suna cewa kaza kusan siga 40 ko 50 shi yasa wani malami yake cewa da ya san mallamin da ya rubuta wannan littafin da inda da ya sa takobi ya katse masa hannu sai aka ce akar maka Allahu yassa yace saboda ya bata larabci ya sauƙaƙa shi abu abu guda ya faɗi siga 20 ko 30 kenan ya hana ba ɗalibai neman binciken da tafi to kalma ta addifa tana nufin ba da kariya ba da kariyan nan kuma muka ce za a bayani ne kan bada kariya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim da kuma addinin musulunci karkashin wannan akwai mawdu'ai da dama kenan saboda bada kariya ga Allah zai shafi wurare daban-daban haka bada kariya ga manzo zai shafi abubuwa daban-daban bada kariya ga addinin musulunci zai shafi wato sassa daban-daban sai zama to maudu'in zai iya da maudu'ai fiye da ɗari ma ko ɗari biyu tunda kowace gaba za ka iya ɗauka ta musulunci za ka iya ba da kariya a kanta kenan za mu duba ne mu ga abin da lokacin mu zai iya ba mu mu taɓa daga ciki da izinin Allah to a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa shi yake ba da kariya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj yake cewa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu akwai qira'a kuma inna Allah yadfa'u 'anil ladina amanu Imam Ibn Kathir da kuma Imam Abu Amr Ibn al-Ala da kuma Imam Yaqub al-Hadrami su suka karanta da yadfa'u 'anil ladina amanu amma kuma sauran jamhur sun karanta inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu to in an ka ce dafa'a ko dafa'a nan ma'anar kira'o'in waɗansu malamai sun tafi cewa ma'ana ce guda domin mi in an ka ce dafa'a da dafa'a ma'anar su duka ɗaya suka ci kenan nan inna Allah yadfa'u 'anil ladina amanu Allah yana kare ma waɗanda suka yi imani sannan kuma inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani shi kenan sai ya zamanto duka ma'anarsu dai kotan da kariyar take hitowa daga wajen Allah ne domin fi'ili na fa'ala wani lokacin yana nufin kote biyu sun yi an gane ko kamar yanzu in dace dafa'a ko aqaba misali da Allah ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu kaga suna yaudara Allah shin ana nufin kote biyu yaudara take fitowa ko kote guda kaga sai suka ce a'a nan wajen wasu malamai suka ce nan ko ce guda take fitowa domin su ne suke ganin sun yaudare Allah Allah ba a sifanta shi da yaudara misali Imam Suyuti a cikin Jalalin yace aqabtul lissa kaga in kace aqabtul lissa ba kana nufin kai mai ukuba ba yayi maka ukuba a kawai ya fito daga fage daya kenan nan ya fita daga cikin asalin ma'anarsa sai ya zamanto da inna Allah yadfa'u 'anil ladina amanu da inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu duka ma'anarsa daya a ɗaya daga cikin ra'ayuka na malamai kafin mu ci gaba da bayani shine cewa nan da aka ce inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu ko yadfa'u 'anil ladina amanu to ina maf'ulun bihi ba a kawo maf'ulun bihi ba sai waɗansu malamai suka ce inna allaha yadfa'u 'anil ladina amanu ghawa'il al mushrikina sharrin mushrikai ya an ce ghawa'il wato ɗabi'o'i da wato abubuwar suke yi na halakar da ku jam'i na gha'ila an gane ko waɗansu malamai sun tafi cewa a'a shi nan yudafi'u anil ladina amanu ko yadfa'u anil ladina amanu Allah yana kare masu imani ba wai sharrin mushrikai ba a'a duk wani sharri babu wanda zai iya baka kariya gare shi in ba Allah ba shi yasa ai wannan tafsiri tunda an shafe maf'ulun bihi to Allah shine ke bada kariya muna iya ɗaukar sharrin mushrikai saboda nan ana magana ne kan mushrikai amma duk wani abu wanda zai iya zo to Allah ne yake iya bada kariya shi yasa yanzu a binciken duniya akwai hasken rana wasu cututtuka da yake kashe muna da waɗansu abubuwa waɗanda kuma Allah halicce su waɗanda suke ba fata kariya da abubuwan da suke ba wa jikinka kariya duwa yake baka waɗanda abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu daga cikin malamai su suka tafi cewa a'a inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu na ana nufin Allah yana ba masu imani kariya kuma masu imani suna ba Allah subhanahu wata'ala kariya kenan sai zama to min babi al-mufa'ala ala babiha cewa fa'ala ko ce biyu ne suke aiki na fata an fahimci to anan cewa Allah yana bada kariya ba wani abu ne inda mushkilar take da an ka ce masu imani suna ba Allah subhanahu wata'ala kariya to shi ko Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke tsare da komi inna Allah ala kulli shay'in hafiz an gane ko inna rabbi ala kulli shay'in hafiz Allah shi ne ke kiyaye komi to kaga a ce za kuma wanda ke kare komi kuma za a bashi kariya kaga nan akwai magana babban magana kenan to ya za a yi to dole sai mun kalli wace fuska ce za a iya bada wannan ma'ana sai waɗansu suka ce to za a ce nan ana ba Allah kariya ma'ana ana ba addinin Allah kariya ana ba annabinsa kariya tunda shi zaka Allah ba mu ba Allah kariya don shi ke kare komai okay to wannan ɗaya daga cikin maganganun da malamai don ka a kawo maka shubha domin bi domin shubha da za a ce to za za a yi a ce ana ba Allah kariya irin waɗannan ayoyin dole za mu fahimci a'a ko da an ce ana ba Allah wani abu to tana yiwa ta wata hanya ce wadda Allah ya shar'anta ba don shi Allah karan kanshi ba misali an ce za a ba Allah ramci man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah ramci a Allah ba talaka bane tunda Allah ghaniyun ne anil alamin ya wadatu daga bayi a a wanda zai sa duke shi cikin aikin Allah ko ya taimaki bayan Allah shine ba Allah ramci shi yasa yahuda da suka tashi zuwa suka zuwa ga addinin musulunci sai suka je da an kace Allah wa zai ba Allah ramci suka ce to ai Allah da ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake zuwa gare shi talakan Allah ne sai Allah ce laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji fadar magana da su waɗanda suka ce Allah talaka ne su ne mawadata kaga wannan irin waɗannan ayoyin yana buƙatar ɗalibin ilimi ya fahimci wato inda suka dosa kariya zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya faɗi cewa shine yake ba mutane kariya sashen su wa sashen su yake tunkuɗe sashi da sashi ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ko walaula difa'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard in ba dan da Allah yake ba mutane kariya da wasu tun kudu wadansu da wadansu da ƙasa ta lalace domin mabannaci in ya samu ƙarfi lokaci mai tsawo zai fita daga kasancewa shi halitta ya koma Allah wannan nan ma akwai kira'o'i guda biyu walaula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd walaula difa'u Allah difa'u Allah imamu Nafi' da imamu Abu Ja'far da imamu Yaqub su sun karanta difa'u Allah daf'ullahi kuma sauran qurra guda bakwai da ban kawo su ba to dan haka dai a nan hamma a cikin suratul hajj haka ne walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biy'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira nan ma akwai walaula difa'ullahi waɗanda suka karanta a can bakara imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu yaqub su suka karanta difa'u a bakara kuma su suka karanta a suratul hajj an samu muwafaqa kenan to a nan in an ce muwafaka shi ne dacewa don saboda tana yiwa wanda ya karanta a wancan wuri kaza ba shi ke karantawa a wannan wuri kaza ba wani lokaci kuma sai a samu dukkan su sune suka karanta a haka malaman ilmul qira'at su suka san wannan mu dai dalibai ne ala ayyati hal wannan ya nuna cewa ana bada kariya an gane ko Allah yana bada kariya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin hadithul qudsi wa hadithul qudsi wanda Abu Hurairah ya ruwaito yana cikin sahihul Bukhari a babu tawadhu manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin hadisin qudsi yake cewa Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi adawa da waliyina to hakika ya ci shi lai yaki da ni malamai suke cewa abubuwa guda biyu ne Allah yace ka shirya yaki da shi da cewa zaka yi adawa da waliyin Allah sannan kuma da yin mu'amala ta riba an gane ko wato fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih ku wadanda kuke mu'amala da riba in ba ku bari ba to ku shirya ma yaki tsakaninku da Allah ka ku ga yaki da Allah abu ne wanda ka san da kai babu nasara gare ka nan da an ka ce man adali waliyan waliyan Allah shine mutumin da yake tsoron Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأن سكي إيماني كم سكي جن صورة الله تو إيماني متاكي متاكينا صورة الله متاكي متاكينا kenan daidai waliyantakan mutum daidai yadda kake gaba da shi an gane ko kuma ya kasance ba wani laifi ne ya yi maka ba ba zalunta kai ba a cikin wani al'amari ne kake kyamar shi na Allah saboda waliyi ba ma'asumi bane idan ya zalunce ka tanan kai yi adawa da shi to dan Allah ba zai yi adawa da kai ba domin mi domin tana a kasancewa shi dan adam sannan waliyantaka tana da mataki mataki ma'ana wani ya fi wani tsoron Allah ko ba haka ba to daidai yadda tsoron Allah mutum yake daidai yadda in kai adawa da shi cikin al'amari Allah zaka haɗuwa da tashin hankali amma kuma ba duk mutum bane yake kiran kansa waliyi yake waliyi domin akwai waliyin da mutane ne suka dora shi suka maida shi waliyi amma ba waliyi bane domin akwai wanda ba shi waliyin shaitan ne faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa to dan haka kada mutum ya iddia inda wanda ke gaba da shi shi kawai kaza ne a ita waliyantaka wato abu ce wadda tana da bukatar a santa da sharuɗanta kuma waliyi na gaskiya ɓoye kansa yake amma in Allah so bayyana shi sai ke bayyana shi ya ba shi karama kamar yadda karama ta Maryam ta koyu sai da Zakariya ya gano ta ya tambaye ta kuma ta yi masa bayani abincin da ake kawo mata daga wajen Allah subhanahu ta'ala. wallahu ta'ala a'lam na biyu sai mu zo zuwa ga cewa masu imani da waliyai da addinin musulunci da izgiri zuwa ga addinin musulunci ko ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abu bane wanda yau ne aka fara dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa abin nan za a yi shi kuma ana nan ga yin shi kuma can gaba ma za a ci gaba da yi shi an yi za a yi kuma za a ci gaba latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera latublawunna allati wallahi za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku ta fannoni daban-daban wa anfusikum da kuma kawunanku rashin lafiya da sauran matsaloli wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wallahi za ku ji min allazina utul kitaba min qablikum ga waɗanda aka ba littafi gabaninku al-yahud wan nasara wa min allazina ashraku da kuma mushrikai kafirai adan kathira za ku ji tutarwa mai yawa za ku ji Allah ya ci kidan kaga wannan ya nuna cewa ba abu ne wanda jiya ne bayan an yi jiya ya tsaya koko daga ranar da aka yi tsaya a'a abu ne wanda zai ci gaba kina a shirya makariya kowane lokaci don saboda abin ba zai kare ba shi yasa izgili al-istihza da ake cewa ko as-sukhriya an gane ko ko wato al-istihjan wani lokaci an gane ko ko al-ihtiqar duka waɗansu kalmomi da wani lokacin ba a su ma za ta iya zuma ɗaya ko ko za ta iya zamantowa kusa to anan cutarwar da aka ce za su yi muna za mu ji cutarwa kenan cutarwa ce wadda za su yi bayani mu ji amma ba shi ke nuna ita kaɗai ba ce domin cutarwa al'aza abu ne wanda bai tsaya akan bagana ta baki kawai ba wani lokaci za a cutar da kai ta hanyar magana wani lokaci kuma za a iya cutar da kai ta hanyar aiki wani lokaci za a cutar da kai ta hanyar baka tsoro wani lokaci za a cutar da kai ta hanyar abin da za ka gani an rubuta wani lokaci za a iya cutar da kai ta kowace irin hanya wanda aka samu dama kenan akwai al'iza alfi'li akwai al'iza alƙauli akwai cutarwa ta magana akwai cutarwa kuma ta a aikace wadda za a aikata ina fatan kenan nau'i nau'i na cutarwa ba abu ne wanda ya tsaya akan wato abu guda to sai mu zo zuwa ga nau'i nau'i na ba da kariya shine lokutan mu ta uku kafin mu je zuwa ga nuktocinmu na uku kuma na ƙarshe nau'uka na bada kariya na farko za mu tattauna akan bada kariya ga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu za mu tattauna akan bada kariya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku za mu zo bada kariya ga addinin musulunci waɗanda abubuwa guda uku su ne ya kamata mu ɗan yi bayani kansu mu ba da abin da lokaci zai bamu mu zo zuwa gaba da kariya ga Allah subhanahu wataala dazu mun tattauna akan wata mas'ala ta cewa shin za a iya ba Allah kariya eh za a iya ba Allah kariya amma ta hanyar ba wai shi Allah ne za a ba kai tsaye ba a abin da Allah shar'anta domin akwai waɗanda suke mi suke ƙoƙarin danganta abin da bai dace zuwa ga Allah ba to nan dole mu ba addini kariya mutumin zai zo da aqida wanda bata dace ba kaga misali wanda ya danganta ma Allah da to kariyar da zamu ba Allah shine mu ce Allah subhanahu wataala bai da da lam yalid wa lam yulad kuma mu kafa hujja ta wannan mu yi rubutu akan wannan mu yi da'awa akan wannan mu yi duk abin da zamu yi mu nuna cewa Allah subhanahu wataala bai da da lam yalid wa lam yulad mutumin da zai ɗauko wata sifa ta naƙasa ko ta tawaya ya danganta ta zuwa ga Allah kariyar da za mu yi sai mu ba da kariyar cewa Allah bai tattare Allah subhanahu wa ta'ala amma ya ƙulu zalimu na uluwan kabira duk abin da za a danganta ma Allah na tawaya Allah bai da shi domin domin Allah shi adda alkamalul mutlaq ko ina na ubangiji cikakke ne shi yasa duk mutumin da zai yi kokari ya kawo wata sifa ya danganta zuwa ga Allah wanda bata dace ba sai mu kuri ta mu yi rubutu akan wannan mu yi da'awa akan wannan mu yada wannan ta kowace fuska dan saboda mu ga mun ba Allah subhanahu wata'ala kariya wannan kuma ba dan Allah bai iya ba kan shi kariya bane a'a mu ne yake son ya ɗaukaka darajar mu walau sha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah yana so kafirin duniya ba koyi ne ga Allah ba kun fa yakunu zai sa duk ta kare su amma dan Allah ya jarrabi sashen kudu sashi ya ga wa zai tsaya ba addinin Allah kuma wa zai samun daraja ta hanyar ba addini kariya da haka ne Allah yake wannan mala'iku da kaji an ce Allah ya turo su suna rubutun abin da muke aikatawa ba dan Allah bai sani bane ba dan kuma Allah yana da bukata ba da in Allah ya yi niyyar dukkan abin zai kasance ba tare da sun yi rubutun ba amma ya yi niyya ne saboda su su yi aiki kuma ran tashi alkyama baka littafin ka ina fatan ana fahimtar wannan to don haka bada kariya ga Allah ta shafi cewa dole mutum zai tukuru zai yi tsayin daka ya tsaya tukuru ya ga cewa duk abin da za a danganta ma Allah wanda bai dace da Allah ba zai bada kariya kuma kariya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ka kasance da duk damar da Allah ya baka idan kai misali almajiri ne ka ja ayoyi ka kawo hadisai in kai malami ne in kuma kai ba kai karatu ba amma ka ji malamai sun faɗa ka faɗa idan kai ma'aikaci ne a ma'aikatarka ka ba da kariya idan kai ɗan kasuwa ne ka ba da kariya a cikin aikinka na kasuwanci ina fata an fahimce ni idan kai jami'in tsaro ne ka ba da kariya domin asalin ba da kariya an ajiye ka ne don ka ba da kariya to ba da kariya kuma ga addinin ka ita ce top yanzu misali jami'an tsaro don me aka ɗauke su don su ba da kariya ga ƙasa su ba da kariya ga 'yan ƙasa ma'aikatu waɗanda ke aikin gwamnati duk administration cap matsayinta matsayin ba da kariya take sai dai ba da kariya tan babbanta wancan zai ba da kariya da harsashi da makami wannan kuma zai ba da kariya ga ƙasar shi ta ruguje ta hanyar ilimin da Allah ya bashi wanda an ka aza a fagen noma don ya ba da kariya ga abincin da 'yan ƙasa za su ci wanda aka aje a ma'aikata ta kiwon lafiya don ya ba da kariya ga cututtukan da za su zuwa cikin ƙasa waɗanda kuma in sun shigo ya za a yi a ga an ruguza su saboda 'yan ƙasa su samu zama a cikin ƙasarsu wanda aka ba fagen tattalin arzikin ƙasa saboda ya ba da kariya ga arzikin ƙasa kada tattalin arzikin ƙasa ya rugushe kuma kada arzikin ƙasa a yi wasa da shi wa haka za duk inda ka ɗauka kenan kowa daga cikin 'yan ƙasa kuma kowanne musulmi a duniya duk inda yake yana matsayin mai ba da kariya ne ga addinin musulunci in bai yi ba sakacin shi ne yanzu ina fata an fahimci wannan abu na biyu sai mu zo zuwa ga ba da kariya ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da kariya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da fage daban-daban lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana raye ba shi kariya za a ba jikinsa kariya sannan kuma za a ba rayuwar shi kariya don kada a kashe shi sannan za a kare addininsa kuma za a kare sunnarsa abubuwan da ya faɗa a yanzu sahabbai sun yi aikin su wanda ya dace yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya yana cikin kabari to ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kariya yanzu jikinsa ba a ce za a ba jikinsa kariya sai dai a ba kabarin sa kariya dan ka ayi shirka kuma kada wani ya zo ya bece kabarin amma yanzu jikin a bashi kariya matsayin ta hanyar don rayuwar ta tsaya wannan babu shi a yanzu sahabbai na sun kace wannan gaji Allah ya ba su ya zaɓe su ina fata ana fahimta ta Na'am.
to don haka ya kamata mutane ko duniya ta san wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan da za a rubuta littafi dubu ba za su isa ba saboda mi saboda sanin manzo ya shafi al'amura daban-daban saninsa ta fuskar a matsayinsa na jagora na al'umma da yadda ya gina al'umma saninsa ta irin yadda ya gina al'umma ta fagen zamantakewa saninsa irin ta fagen da ya gina al'umma ta kowane fanni in ka ce fanni fanni fanni na rayuwa ka ɗauka ka ga baka san iya littafin da za a rubuta ba amma akwai abin da ake cewa jima'ul qaul a tattaro matsaloli a bada babban tushe wanda daga gare sa rassa za su fito babu wanda ya sai Allah sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu ɗauko ɗansu daga cikin ayoyi aya ta farko ita ce aya ta cikin suratu ali imran Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin laqad manna Allah Allah ya rantsuwa domin Allahu al-muwassi'ati lil qasam kuma al-muwatta'a lil qasam malamai suna kiran ta muwassi'a lil qasam kamar tayi mai qasam rantsuwa shimfida ko ko al-muwatta'a shi mai magana ya shimfitar da ita kafin ya kawo rantsuwa an gane ko laqad manna Allah wallahi Allah yayi baiwa alal mu'minina ga mu'minai إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نمو من لأنا نفين صحابي دون أنه لوكتي سوني سكي رأي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم domin ya turo musu manzo min anfusihim daga kawunansu waɗansu fassara min anfusihim ɗan adam irinsu domin ba aljani ba aka turo ko ko min anfusihim na ana nufin daga cikin wato jinsin kabilarsu ya fito ta larabawa yatlu alaihim ayati manzon nan yana karanta musu ayoyin Allah ko yatlu yana ɗaukar yana karanta musu yana fassara musu ko yatlu yana karanta musu yana fassara musu kuma yana yin aiki a aikace ana gani ko mu ce dukkan kalmar tana ɗauka ko mu ce ta kumshi waɗannan ma'anoni saɓani ne na malamai wa yuzakkihim yana tsarkake su ba ana nufin yana ɗaukar sabuni ya musu wanka ba don wani lokaci babu sabuni ko ya ɗauki ruwa da irin sabuni na wancan lokaci itace ganyen itace lokacin kamar kun sa ana iya ɗibar eh, ganyen eh, abu ga ice kamar mitiki da suna magariya da da shi ake yin wanka da sauran abubuwa ko sabuni irin wanda a kasance ana kone toka da wani abu a yi mana sabuni wanda yanzu bayan zakko turawa waɗannan abubuwan suka kau amma dai har yanzu akwai sabuni da irin na gargajiya ala ayyati hal yuzakkihim yana tsarkake su yana tsarkake musu zukatansu sannan kuma yuzakkihim yana nuna musu yadda za su tsarkake kawunan su kai wankan janaba in an yi janaba akwai wankan juma'a kuma ana alwalla duk wannan tsarkakewa ne ta jiki kuma ana tsarkake musu ruhin su a raba su da shirka a raba su da hasada a raba su da ganin kyashin juna a raba su da kaza da kaza da tabi'un da ba su da kyau wa yu'allimuhumul kitab yana sanar da su alkitab littafi wal hikma yana sanar da su hikma waɗansu sun ce na hikma shine yin hukunci tsakankanin su wasu ce hikma ita ce hadisi to ai hadisin yana daga cikin hukunce hukuncen da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi a tsakankanin sahabbansa sai Allah ce wa in kanu min qabl wa in kanu waɗansu sun ce asalin sa mukhaffafa ce min thaqila wa innahu kanu min qabl yadda al'amarin sun kasance waɗansu kuma malamai sun ce a'a nan in bi ma'ana ma an gane ko kenan wa ma kanu min qablu illa la fi dhalalin mubin wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin a wancan lokaci sun kasance kafin zuwan manzo min qablu ay min qabli bi'satihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la fi dhalalin mubin suna cikin bata fi malaman balaga suka ce tana nuna an hwada kamar an fada cikin rijiya ala kuma tana nufin ana sama akan basira kamar mutumin da yake akan wani abu da ya hau shi yasa in kaji an ce ala an zo wajen alkhairi ulaika ala hudan min rabbihim amma an ce fi kamar rijiya ce da rami an fada fi dalal sun kasance cikin bata bata na ana magana sahabban sun kasance cikin bata kaga daga baya Allah ya shiryar da su shi yasa kada kai mamakin wata al'umma ta bace kuma Allah in ya ga da bai shiryar da ita don sahabban ma da ad su ne mafi alkhairi bayan manzanni ashe su ma sun kasance cikin bata fi dalal a cikin bata nan waɗansu ka ɗauki nan annakira littanwiya waɗansu sun ka ɗauki annakira wato laysat litanwiya litta'zim ya an ce fi dalal mun ka ce na kira littanwi'i ana nufin suna cikin bata daban daban daban daban daban daban in mun ce nan dalalin na kira ba littanwi'i ba ne to nan suna cikin bata bayyanana to yanzu nan kaga za a yi samun matsala tunda an ce tana nufin nan bata daban daban ko na an ce bata guda to kina kaga wani da ita a to ai su ta karo da juna a ba su ta karo da juna ba in an ka ce dalal suna cikin jinsi na bata to duk abin da ya kasance jinsi ne na bata yana iya shiga ciki kenan ko da bata guda ce ko kuma nan suna cikin shirka shirka da kafirci kuma su ne tushen ko wuce banda a bayan ƙasa to ko da ka ɗauki shirka ake nufi shi kenan magana ta ƙare ko ko in mun ce annakira litanwiya an kalli fage fage fage fage na banda da bata wanda duniya ta kasance a cikin sa akwai bata ta hanyar shirka akwai bata ta hanyar jahilci akwai bata ta hanyar zamantakewa mutane suna zaluntar juna suna yaƙe-yaƙe akwai bata ta hanyar auratayya mutum yana auren matan mahaifin shi ma wani lokaci akwai bata ta hanyar zinace-zinace akwai bata ta hanyar shan giya akwai wajata duniya fi zalamin damis ya iske duniya cikin duhu duhu duhu ɗiɗɗiɗɗip amma ta hanyar turo shi duka aka gane banna aka gane haske shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsarkake duk abin da ba zuci akan shi zuciyar shi da manhajin shi Allah ya tsarkake su ma dalla sahibukum wa ma khawa manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bata bane shiriya ce wa ma khawa kuma shi ba halakakken mutum bane wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furci akan sarrai Allah ya tsarkake shi akan zuciyarsa ina fata a furci dabi'o'insa Allah duka ya tsarkake su wa innaka la'ala khuluqin azim kana akan dabi'o'i nagari mu'amalarsa da mutane Allah ya tsarkake ta fa bima rahmatin min Allah linta lahum ka kasance mai taushi saboda rahama ta Allah ka kasance mai saukin dabi'a iyalansa Allah ya tsarkake su inna ma yuridu Allah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait al'ummarsa Allah ya tsarkake ta magoya bayansa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas duk abin da yake akan shi tsarkakake da shi yasa Allah ya bada lasisi garanti na cewa duk abin da yayi ai koyi da shi shi kaɗai da an ka samu wanda an ba da izinin yadda zai shiga dush ko toilet a yi koyi da shi an ba da lasisin cewa duk yadda yake komai a yi amma kai ko rayuwar ka baka son a san ma yadda kake shiga cikin toilet baka son a san yadda kake dukawa saboda wani lokacin ba abin da kake cikin dush Allah ya sa da banda da kai amma shi an ce a duk abin da yayi har shigarsa cikin dush da yadda yake gudanar da al'amuransa da wankan janabansa da komai an ce abin koyo ne ka ga samun mutumin da a haka a duniya babu shi zakkahu Allah ta'ala fi kulli shay to wannan aya kenan ɗaya daga cikin ayoyin da muke son mu dan yi bayanin wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hassan bin Sabit ɗaya daga cikin waɗanda suka ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya ta hanyar bi ta hanyar wake tun da sun iya wake ba waka ba ba kiɗi da rawa ba wake domin akwai bambanci tsakanin waka da wake shi wake za a yi bayani ne da magana ba tare da an sa wani abin kiɗa ba shi ko waka sai an haɗa da wasu abubuwa na kiɗa Hassan bin Sabit shi yasa ba waɗanda suke suka zuwa ga sha'ir su ce koyon lugha shirme ne a'a shi kan shi koyon lugha abu ne wanda zai taimaka maka wajen fahimtar alkur'ani da hadisi ba a son dai a zuri ya zama tulu ɗaya zaka karatu abu na biyu shi kan shi waƙen nan yana da fage da yake ma addini aiki ina fata an fahimci ni cewa kafirai sun soki manzo Allah sallallahu da mawaki ne ba shi ke nuna waƙe ba haramun ne domin mi domin a cikin suratul shu'ara da Allah ya kawo bayani kan masu waƙe yace wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ستي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات da ya faɗi shu'ara sai istisna'i kuma ka san hukuncin istisna'i togewa togaciya an cire wani abu kenan banda waɗanda suka imani suka aikata aiki na gani nan shu'ara na musulunci suka shigo kenan koyon luga ba wani abu ne wanda yake haramun ba balma ko da ma koyon luga ka zo ka isa kuskure to ai kai aikin kana ka nuna wuri kaza akwai banna shi yasa cewa ba za ka karanta luga gaba ɗaya ba to addinin ma zai maka wahalar ganewa da kyau ina fata an fahimce shi yasa masu karatun adab da masu karatun luga ba shirme ne suke yi ba su ma suna amma dai ba a son a tsaya kawai bakin shirin da ka tsaya domin mi domin an ɗauki luga wasila ne ba kaya ba wallahu ta'ala alam to Hassan bin Sabit yake cewa laqad akrama Allahu an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim fa akramu khalqillahi fil nasi ahmadu وضم الإله اسم النبي إلى اسمه و- إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد na'am لقد أكرم الله النبي محمدا حقيقة الله يا جرم مد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أوكا كاشي تو فأكرم خلق الله في الناس أحمد ما في درجة لكيمة أوكا أتكين هلتا الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وضم الإله اسم النبي إلى اسمه الله يا هذا كو يا تارو كو يا جمي sunan shi tare da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan qala fil amsi fil khamsi idan mai kira qala yace fil khamsi a cikin biyar salloli guda biyar kenan al muazzinu mai kiran sallah yace ashhadu domin an ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga suna tare wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu ya dan yanka mishi ya dan balgata mai ko baskata mai daga cikin sunayen shi liyu jillahu dan ya daukakar da shi fadul arshi mahmud Allah mahmudun ne ay yahmaduhu ahlus samawati wal ard ba dan akwai sunan Allah al mahmud ba nan min babil ikhbar ne ban san wani nasi wanda akwai sunan Allah al mahmud sannan kuma nan ba kuskure bane yayi a a min babil ikhbar ana iya kawo ma Allah ikhbar amma ba a samu suna ko sifa sai wanda sun ka tabbata a cikin nafsi ina fata an fahimci wa hadha muhammad wannan kuma muhammad kaga da mahmud da muhammad abin yabo abin yabo abin yabo sai dai yabon da za a yi ma Allah ba da shi ne yabon da za a yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin zatin Allah ta bambanta da zatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malaman ilimin bincike na duniya suke cewa da aka yi binciken lokaci a duniya na sallah sai aka gano cewa chaque 2 minutes 30 secondes lokacin sallah yana fita daga wani wuri ya shiga a wani wuri a duniya ma'ana duk minti biyu da rabi ko zuwa minti biyar sai ka iske lokacin sallah ya shiga a wani wuri a duniya to lokacin da kafirai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansu suka mutu shi ma ai kwana biyu zai mutu an kare da shi Allah ce inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar mai gaba da kai shine mai yankakkan baya to yanzu ya mutu to addinin sa yana nan kuma sunnar sa tana nan Ad- oh, alqur'ani yazo da shi yana nan sannan kuma kiranta sai ya fi na kowa a duniya babu wani mutum wanda adda daukakar da za a kira shi irin yadda ake kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duniya babu makarantar da ba za a kira ba masallacin da ba za a kira ba yanzu in wani ya hauye salati ɗari ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana karewa wani zai hawa ko da yaushe ana kiran sunansa a duniya kai yalla wani yanki na an ka san ka waɗanda kaka ba ne an haɗu wajen taron zanen suna da taron wani taro ko uh, abin nan a kira ka ka ba da age jika biyar kuma an bari sai lokacin da kuma abin ga in kuma ka mutu ko ko eh, dama kana da wani matsayi na matsayin ya gushe shi kenan an kare da kai in ma wani matsayi na gare ka ke shiga cikin jaridu a duniya kana magana wannan matsayin ya kare an kare da kai amma malaman ilmul hay'a da suke wannan labari duk minti biyu da segondi biyar lokacin sallah na shiga kenan ashe duk minti biyu da segondi biyar sai an kira sunan shi to in wannan yankin masallaci dubu a akwai sai an kira su dubu a kiran sallah sai an maimaita shi in kuma masallaci dubu goma ne sai an kira su dubu goma kaga ashe sunan shi ba zai bace ba kowane lokaci ana maimaita sunan shi a duniya balle waɗanda ga salati balle waɗanda ga shiga gidan rediyo suna wa'azi balle malaman da ke karatun hadisi duka lokaci zu- zuwa lokaci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balle muhadaratin da ake gabatarwa sunan shi ya game duniya gaba ɗaya kam don haka babu tamkar sa haihata an yi atiyar zamanu bi mislihi inna zamanu bi mislihi da bakhil sha'ir da yake yabon wani cewa zamani ba zai iya zuwa da irinsa ba mu ku za mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ba zamani ba zai iya zuwa da irinsa ba inna zamana bi mislihi la bakhil zamani yazo da irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ba zai yiwa ba to sai suka zuwa ga addini suka zuwa ga addini ba yau aka fara ba kuma mun faɗa wa innaka su aymanahum an gane ko wa ta'alu fi dinikum suka yi suka zuwa ga addinin ku ashe min ba'di ahdihim bayan alƙawlin su wa ta'alu fi dinikum yawa min ba'di ahdihim bayan alƙawlin su na ana magana kan kafiran da sun ka dauki alƙawli tsakanin mu da su wa ta'alu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku ashe can suka zuwa ga addini tun annabin yana raye ana yin ta kenan cutar da manzo da suka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam tun yana da rai an yi a baki a aikace duka an aikata yaƙi yaƙin da aka yi da shi duk cutar da addini tana cutar da shi ne an cutar da iyalansa an cutar da magoya bayansa a makka da madina kuma addinin ya ci gaba da yaɗo kuma an ci gaba da yi to amma menene Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kan masu yin izgili da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata mutane su sani cewa izgili da Allah da addininsa da manzo kafirci ne karara ko da kana cikin musulunci kai ka kafirta wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ka tambaye su dama wani musulmi da masu kajan ana magana kan addini yana izini ka addini addini ne sai ta ai wasa ne muke yi sai da distraction distraction wannan kafirci ne ba distraction bane kada ka sanya mai sunan distraction abillahi da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzonsa kuntum tastazi'un kuke izgili la ta'tadiru kada ma ku kawo uzuri no way patricio inji baturi kad kafartum ba'da imanikum kafirci kun kafirta bayan imanin ku in ma wai kuna da imani to ina ga wanda ba musulmi ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hukuncin waɗanda suke yin izgili da manzo da annabinsa innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu duk wanda yake cutar da Allah da manzon Allah mun faɗi cewa yadda za a yi a ce an cutar da Allah shirka da Allah cutarwa ne shiga ne kutsa ma haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin Allah waɗansu ce a yu'zuna Allah yu'zuna dinin Allah suke cutar da addinin Allah wa rasulahu da manzonsa lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu ba su da albarka duniya da lahira kaga lu'inu dan ma bai ce la'anahumullahu fi dunya wal akhirah ba dan bus cancanci ba ma Allah ya kawo fa'ilin tsinewa nan gare su lu'inu tsinan nuni an tsine musu fi dunya wal akhirah a duniya da lahira sannan a cikin suratul tauba Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullah lahum azabun alim waɗanda suke cutar da manzo suna da azaba mai girma mai raɗaɗi shine ali to in an ka ce azaba mai raɗaɗi nan wasu za su ɗauki cewa abinda ake nufi da azaba lahira da za shi alƙiyama cikin wutar jahannama in mun ɗauki na kira ba littan zai ba ce amma nan lahum azabun ali suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya da lahira to nan bayani kaga zai taso to kaga والذين يؤذون رسول الله suke cutar da manzo yu'dhuna fi'li mudari'i yana nuna ana nan gayi to me yasa qur'ani ya ka fi'li mudari'i bai ce wanda suka cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a'a nan dan ka kalli halin da suke aikatawa domin lokacin da aka cewa ana nan ga aikatawa wa yasna'ul fulka annabi nuhu yana ga yin jirgayya ai an riga an yi ta an kare dan ka kawo abin a cikin kwakwalwarka المعاني المخيلة كده كما عندما علماء أصول الفقه سكي توا ده علماء الأدب sannan yi uzuna suka ci gaba da yi busu tuba ba sannan yi uzuna yana nuna can gaba ma za a yi bayan gushewar shi manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan fi'ili mudari yana dauke da ma'anoni mai wasu yawa anan to lahum azabun ali to kuma yasa ce wal ce walladina ba bai ce wane wa ce wane ba saboda qur'ani yana kallon aiki duk mutumin da ya aikata zai shiga ciki kuma illa za ta zo illa ta ida'i ce kenan ismul mawsul yufidul umum ya nuna kowane ne shi za mu so bayani kowane ne shi ba a hidda kowa ba yu'zuna rasulullah suke cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to al'umum sannan kuma nuna illa domin sila tana nuna illa wallazina yu'dhuna rasulullah suke cutar da manzo cutar da manzo shine illa ta azabar da za a yi musu to shikenan sai mu zo ga azabul alim wasu sun ce lahira ne kawai a'a duniya da lahira to ya zai a ce suna da azaba duniya da lahira azaba duniya da lahira kala azaba ta duniya kala biyu ce akwai hissiya akwai ma'anawiyya za a iya samun damar da za a yi musu azaba irin wagwar da ake yi ma mutum in an kama shi ko kuma suna da azaba ta raɗaɗin bakin ciki da rashin tabbas da zaman lafiya mi an dalilin mu saboda ka san yanzu muna cikin duniyar da abubuwan sai an ba da yarda an faɗa ta magana bai yarda da ita ba an daure da aya Eh, sai an kawai da aya domin mi domin eh, shi abin da bai fahimta ba bai yarda da cewa ba ba ilimi bane ko ko abin da shi bai taba gano shi ba Allah ya kai kamar ba karatu bane mu koma cikin suratul ra'd musamman dan qur'ani ne da wanda shi bakin abin da aka mallame shi fassara mai da shi ya yadda mu koma cikin suratul ra'd Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana iqab afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin min al qawl bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum wa suddu 'anil sabil wa man yudlil الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق Allah ya jero aikan da kafirai suka yi sai ce wala qadistu di abi rusulin min qablik an yi izgili da annabawan da suka gabace ka fa amlaytu lil ladina kafaru sai musu jinkiri tana yiwa su yi wanda adda rabon tuba shi tuba wanda bai rabon tuba kuma shi kara ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما in ka ga Allah ya barka kana balla kuma baka tuba ba wallahi ka san amanin karna ce liyaz dadu isman ne don ka kara daukan makanka kayan da za a koda ka da su Allah shi gudun tsari wanda kuma Allah yake so da rabo zai tuba to kaga da Allah ya ce wala qad tuhdi abi rusul min qawli fa almaytu lil ladina kafaru thumma akhtum fa kayfa kana iqab Allah ya ce cewa sun yi shirka sai ce lahum azabun fil hayati dunya suna da azaba a nan duniya to kaga nan Allah ya nuna cewa suna da azaba izgilin nan da suka yi akwai sakamakon shi a nan duniya akwai a lahira kenan shi ke nuna wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ba wai ana nufin azaba mai radadi ba can kiyama kawai a nan duniya ma suna da ita to wanda zai ce to ai wani shina da matsayin da yana da kariyar da ba a yi azaba sai mu ce a a ba haka nan bane duk dan adam yana bakin ciki na farko islam babban diktator ne a duniya amma magoya bayansa da shi yanzu ma gawarsa ba a san inda take ba sun haɗu da azaba tun a nan duniya magoya bayan shi an kakkaba su an yi musu azaba kuma an kashe su can da suna da matsayi kana san tsammanin ba ta iya canza zani ta canza zani ɗai kenan na biyu azaba duk abin da imomin da Allah ya ba su yana iya mai musu su azaba kaji Allah ya ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum kada ƴaƴansu da dukiyoyinsu su kawatar da kai su burge ka su baka mamaki sai yace inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya azabtar da su da dukiyar nan da ƴaƴan nan shi yasa ga su da ƴaƴa amma ƴaƴan ba su da albarka ƴaƴan na iya zamantowa sanadiyar halaka su ƴaƴan na iya zamantowa sanadiyar rugujewa tattalin arzikin su dukiyoyin nasu na iya zamantowa sanadiyar halaka su su sa su cikin ɓata addini kuma addinin ya ki ɓatuwa kuma a ci dukiyar kuma su samu azaba lahira إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إن الذين كفروا وأن الكافرة ينفقون أموالهم سنة شد دوكيو ينسي يو دقو بيد جيبي دقاتا ليصدوا عن سبيل الله ذن سو كنجي متندقى الدين الله فسينفقونها ذاسو تيد دوكيو بذاسو بريبا تقوة فسكا كما ثم تكون عليهم حسرة زي زن ندامة غريسو دنيا دلاهرة سوكا أنا بوتا ما الله أنا صلى دون الدين شنا تكين زوتيا ko da ka taho da makamai ka ce wai mutane ai zuciyarsu sun yi imani da Allah ka sa ka isa ka ce su hidda din a cikin zuciyarsu shi ne ma dai su cikin zuciya thumma yuqlabuna kuma za a rinjaye su duniya da lahira a rinjaye su duniya ta hanyar hujja kuma a rinjaye su duniya ta hanyar in Allah ba musulmi iko da makamman da za su iya yaki kamar yadda sahabbai suka yaki Allah ba su iko ko kuma a rinjaye su ta hanyar hujja a nan duniya in ba a samu waccan ba lahira kuma a rinjaye su dole to wannan saboda masu tunanin cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan fage guda ko abin da ya kama da haka shi yasa muka kawo waɗannan misalan da waɗannan ayoyi saboda lokacin mu bai da yawa ina fata an fahimce ni za mu ɗauki lokuta ta ƙarshe sai mu haɗa ta da maudu'in mu gaba ɗaya abin da nake nufi shine addifa anil islam tunda yanzu mun tattauna akan kariya zuwa ga Allah kariya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi afdalus salatu wa tammut taslim sai mu zuwa ga kariya zuwa ga addinin musulunci addinin musulunci addini ne na Allah Allah ya dauki alƙawarin ba wanda ya isa ya tankwari addinin musulunci aya tana cikin suratul ma'ida Allah ce al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum daga yau ku sani cewa ranar hijjatul wada ran juma'a kuma manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kwana 80 da yayi a duniya bayan sauka wannan aya ya'isa alladhina kafaru min dinikum kina tsaye a arafa
na'am
wannan aya ta sauka daga yau kafirci yayi kaɗan shi murƙushe addinin musulunci kuma tarihi ya bada wannan dan yau gashi muna da shekara dubu ɗai da ɗari hudu da wani abu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu sai ka ƙara shekara goma sha uku na da'awa a makka don wani bai bai- bai da saha da su zai iya sa da su yawwa sai ka ƙara shekara goma sha uku dubu ɗai kenan da ɗari hudu da hamsin da biyar tun lokacin da aka turo manzo amma hijira ce ake cewa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu tun wannan lokaci ake yi ma musulunci ba kirci ta kowace irin fuska kuma har yanzu musulunci na nan tsaye tak babu abin da ya shafi musulunci to amma me za mu ce kan addinin musulunci da alkur'ani alkur'ani ana masa in mun ce addinin musulunci yana da alaka da Allah yana da alaka da manzo yana da alaka da alkur'ani qur'ani Allah ya alƙalin babu annabi za ta zo waye ita kama alkur'ani banna babu ta kowace fuska ana yi amma abin yaki duk hanyar da ake bi ana ta kewaye kewaye kewaye kewaye ta hanyar rubutu ta hanyar fassara ta hanyar kaza ta hanyar mita an yi taƙiya to musulunci ya gai cewa matuka ana son duniya ta zauna lafiya matuka ana son a samu zaman lafiya a cikin gida da wajen duniya sai an kiyaye abubuwa guda shidda na farko hizbuddin a kiyaye addini a yi addini da kyau kuma kada a bari wanda zai bata addinin mutane yanzu ko ta hanyar intanet mutum ga yada abin da bai dace ba a kulle shi a kulle wannan shafin na biyu hifzun nafs a kare rayukan mutane don in ya kai kowa zai ɗaukan mataki ya kare rayuwar shi banna za a yi mai da martani za a yi a kuma irin tsari na ƙauye irin na da kamar yadda wanga sarki ga kuma wanga sarki hari ba tare da hujjar dalili ba wanga shi ma shi kai wanga hari sannan kuma hifzu wato almal a kiyaye dukiyoyi kada a yarda a rinka wasa da dukiyoyin mutane kada ma a yi kuma yi wasa da dukiyar kasa hifzul aql a kiyaye hankulan mutane kada a dauka bata ta aqida ta shigo ta bata mutane kuma kada a yarda mutane su rinka shan kayan maye hankalin su ya gushi hifzul irf a kare mutuncin mutane sannan kuma hifzu wato annasab a kare dangantakar mutane kada a bari mutane suna amfani da matan mutane su kama halale su kaga matsala za a samu dan wani ya faɗa gidan wani shi yasa kaga ita wani lokaci iya suna ta bijire ma iyaye farfuwa iyan da kewa ne saran dina an kai aka kawo su ba iyan su bane amma ba shi kenan duk wanda ya bijire ma baba ne ba ma dan halatta bane ina fata an fahimci saboda wasu suna takuɗa irin waɗannan kafayacin kuɗaɗe na'am
a nan ba za mu duk abin da zai biyo in an ba a kiyaye addini ba duk taba hankali da mutunci duk rashin kiyaye addini ne ma'ana suna daga cikin karkashin addini in ya zamanto za a taba addinin mutane shi ko dan adam zai iya bada komai don ya kare addininsa kaga ba a nemi zaman lafiya ba in ya zamanto za a taɓa rayukan mutane kai ka kai yaƙi a ƙasashen waɗansu ka ruguza musu ƙasashensu su yi jira su komo ƙasarka su zamna kuma ka ce mutanen nan za su soka kuma za su barka ka zamna lafiya ya kamata ka- in kana da hankali ka san tunanin da kai kiyaye dukiya ka ce za ka talautar da mutane ka kwace arzikin da ke cikin ƙasashensu sannan kuma ka ce mutanen nan ba za su je ƙasarka ba kuma su barka ka zamna lafiya ka tabbatar da ƙarya kake yi sannan kuma kiyaye hankula ka ba ka ce ka bata gurbatar da aqidan mutane mutane su tsaya su saurare ka ko kuma ka kawo kaya masu baye ka rarraba ma waɗansu a basu makamai cikin daji suna tada ma mutane hankali ka ce kai kasar ka ta zama lahiya wannan ba zai yi ba kiyaye dangantaka a ce a ba da doka kawai mutum in yayi zina kawai da matan mutane babu wani abu za a yi mai tara a ce kaza kaza kawai ko kuma liberté total ko kuma ka ce zaka taba mutuncin mutane musamman wanda ya fi kowa kima da daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka ce ka zamna lafiya wannan magana ba ta yiwuwa shi yasa muke kira don kaga da kasar Denmark ta fara yin karikatur ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ta ji daɗi ba ba bari za su yi ba kafirai in sun ka koshi sun ka dan abin ka yi za su yi tunda suka yi ɗaya da su ji daɗi ba ba su bari ba yanzu kasar Faransa ta ɗauki wannan mataki don ita ce kasa wadda take jagorantar laiciti a duniya wannan abin kada mutane su tsammanin ya takaita ga mutum guda Mm-mm. cikin tsarin karantar wasu tun da sai i har zuwa ƙarshe ana koya maka cewa addinin musulunci makiyinka ne musulmi makiyinka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam makiyinka ne wannan samara ce ta eh, zamantakewa su firwi ne na abin da suke yi ma juna wasici da shi da abin da suke karantar da 'ya'yansu da tsarin ilimin su akan haka ne ya gidu shi yasa abin yake bayyana daga wani lokaci zuwa lokaci domin alkhata alladhi yatakarrar laysa bi khata wa innama huwa qara duk kuskure da kaga yana mai mutuwa mutum shi ke ya abuci yayi kuskure bal ma mutum ya ke da cewa kuskure ne a'a ko da yayi kuskure ce ya tuba ko bai ce ya tuba ya sake yi to ba ma kuskure bane da kaga yake yi balle mutumin da bai yarda cewa kuskure yake yi ba to a ƙarshe saboda lokaci yayi akwai magana wadda shugaban ittihad na malaman musulmi na duniya yayi ustaz dr ali ina ganin karrani eh yake cewa raddin da ya mu shugaban kasar faransa a yanzu yake cewa musulunci lam ya atamik ala sultat musulunci bai dogara da wata gwamnati ba wanda za ta bashi kariya wani eh, wata aƙida ta turai ita ce take da wanda ke ba ta kariya ekonomin da ke tsare ta da sojojin da ke tsare ta wani kwamilisanci da sauransu sannan kuma yake cewa shi islam haqa'iq wujudiyya musulunci haqa'iq ne reality ne babu wanda ya isa ya hana shi shiga don musulunci bai da nationality bai da kabila duk kowace kasa yana shiga kuma kowace kabila yana shiga kuma shi ne yake dauke da solution kamar yadda su kansu turawan manya manyan masana sun faɗi cewa in dai ana son solution sai an dawo ma addinin musulunci sannan kuma addini na musulunci addinullah dinin addinin Allah ne an gane ko ba nizam bane ba wani tsari bane wanda an kai na mutane wanda sun ka tsaya sun kai ina fata an fahimce ni sannan kuma wannan addinin ba irin farti ne na zaɓe ba wanda mutane za su tsaya su dibi abin da sun ka zaɓa Allah ne ya maida shi dinul fitra hadisi na Abu Huraira yana cikin sahih Bukhari cikin sahih Muslim da sauran littattafan ma sunna ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra akan fitra ne haka ne an ka aiki mutane shi yasa addinin musulunci mutane da dama suke karɓar shi ba tare da sun yi shakka ba sannan kuma daga cikin maganganun da ya masu muhimmanci yace musulunci la azam babu wata tashin hankali ga addinin musulunci kuma babu bukata wanda zai zuwa ya nuna mana cewa akwai matsala cikin addinin musulunci don mun san ba mu da kuma mu ne ke addinin bal ma addinin musulunci ci gaba ne da kare yake samu kuma yace musulunci la ya tahammal mas'uliyya duk abin da yake faruwa na banda a kasashen mu ba musulunci ne ke jagoranci ba kenan musulunci ba zai dauki responsibility kin banda da suke faruwa ba ku na kun ka kawo tsare tsaren ku kun ka tsara yadda za a zabe kuma in ma mutane suka zo su zabe wanda suka so ku yi yadda za a yi a tattara takardu ko aza wanda kuke bukata a ci gaba da banda wannan ba addinin musulunci bane musulunci bai da alaka da wannan a ƙarshe tun da lokaci yayi kuma an dan fara nuna min lokaci yayi akwai mas'ala da ya kamata ya dan faɗa duk da yake a gurgujina shine cewa me yasa suke tsoron addinin musulunci kuma me yasa suke kyama addinin musulunci a gurguje tsoron da aka yi ba addinin musulunci saboda addinin musulunci ya farfado kuma addini ne wanda bai da kabila kuma addini ne wanda bai da ƙasa ta shiga da kai na ta mamayewa shi yasa waɗannan maganganu da ake ji abubuwa ne na bakin ciki sun yawa cikin zuciya sai an yi sai an fitar da su ina fata an fahimci ni domin ba a tsoron rago inda musulunci bai da ƙarfi bai da ce suna tsoron shi ba sannan abin da yasa suke kyaman musulunci saboda an aza al'ummomin su akan kyaman musulunci kuma an buɗe dama ta zalunci ta ko ina gidajen karuwai sun cika turai gidajen giya sun cika turai gidajen caca sun cika turai duk harka ta fitsara ta sabon Allah can da ake samun kuɗi in an ce musulunci zai zo kenan waɗannan hanyoyin na banna na manya-manyan masu kamfuna na banna da suke ba da kuɗin kamfani da waɗanda suke rike da jagorancin kenan su ba za su samu abin da suka so ba shi an dalilin da ya saba su musulunci zama to shine biki kuma wa ya aballahu illa an yutimma nura Allah ya ɗauki alkawari sai ya cika wannan musulunci inda ba a son ya zo fa walau karihal kafirun sai Allah ya koda kafirin duk duniya sun yi tsayi addinin musulunci Allah ne ke tsare da shi duk gwamnati na iya faɗuwa ta bar addinin musulunci duk wani mai kuɗi na iya bar addinin musulunci duk wani malami na iya bar addinin musulunci duk mai kama musulunci gudunmawa sai ya tafi ku musulunci na nan yanzu kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna mai rabon shirya Allah ya shirya da shi wanda bai da rabon shirya Allah shi sa abin da ya dace da shi duniya da lahira gashi ga Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh nan za mu dasa aya wanga sati sai kuma sati rana to idan Allah kan mu insha Allah za mu dora daga inda muka aje insha Allah muna fata Allah shi mai jagoranci Allah shi mana mawafaka Allah ya tabbatar da mu akan shirya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon dinta amin nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon guje mata amin za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gurguje sai mu yi addu'a a takaice insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin Allah muna tawassuli da wannan ibada Allah dukkan masu barin addu'a zuwa gare mu ya Allah ka biya musu bukatun su da mu da su gaba daya ya Allah muna roƙon masu taimaka ma addinin musulunci da inda suke Allah ka taimake su amin a san su kama addinin musulunci sun ƙasa Allah in masu yawa ne ka shirya da su Amin.
in ba masu shirya bane ka nuna musu anniyar su a kansu Allah ka ba mu zama lafiya kusan mu tana da sauran kasashen musulmai gaba daya amin ya Allah muna roƙonka wannan zaɓe da muke fuskanta Allah ka sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya kuma Allah ka za a muna shugaba wanda yake mai yi mana adalci mai taimakon al'umma shi da kuma addinin musulunci amin amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين، آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين